الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya ka rayuwarmu yau wuni na shida cikin watan Ramadan hijira alif 1447 wadda ya daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da ya da gare shi za mu ci gaba da ƙoƙarin tarjama ayoyin alkur'ani kamar yadda muke yi idan ‘yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul kafi mun tsaya kan aya ta 86 za mu tashi kan aya ta 87 muna roƙon Allah ta'ala ya mana mawafaka wajen karantawa da fassarawa da kuma aiwatarwa bisa daidai sai Allah ta'ala ya ce ƙala amma man ƙunzalama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
Allah maɗaukakin sarki ya ce, ƙala ya ce, amma man zalama, amma duk wanda ya yi zalunci, ba saufanu azibo, da sanu za mu masa azaba a wannan duniya ɗin kenan, shi zulkarnai ne da sanu zai masa hukunci, hukuncin da zai fuskanci irin zaluncin da ya yi. Bayan nan sun mai raddu ila rabbihi sannan sai a maida shi zuwa ga ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban nukra sai masa azaba azaba mai tsanani Allah ka raba mu da ita ai mala yace qala zulqarnay zulqarnay ne yace wa amma man zalama nafsahu kaga duk wanda ya zalunci kansa minhum daga cikin mutanen nan da shi yaje ya gansu fa kafara bi rabbihi ya zalunci kansa ta hanyar kafircewa ubangijinsa to yace fa sawfa nu'adhibuhu fid dunya da sanu zai masa azaba a wannan duniya summa yarji'u ila rabbi sannan zai koma zuwa ga ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban aziman sai masa azaba azaba mai girma fi nari jahannama a cikin wutan jahannama da kun ga wani aya tana gwada mana cewa menene aisalin zalunci a cikin wannan aya shine malam yake cewa ai bayyana muqaqabatul qaum aw al-ihsan ilayhi wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana hukuba da za a yi wa mutane ko kuma kyautayi da za a yi musu shi da yake cewa man zalama duk wanda ya zalunci bil kufri ta hanyar yin kafirci wal duguya ne da ƙetare iyaka ko zalunci wal itida da ƙetare iyaka fa sanu'aqibuhu fid dunya to wannan da sanu zai masa azaba uquba a wannan duniya thumma ba'da mautihi sannan bayan mutuwarsa yurja'u ila rabbi za a mai da shi zuwa ga ubangijinsa yawmal qiyamati gobe alqiyama fa yu'adhibuhu Allahu azaban shadida sai Allah ya masa azaba azaba mai tsanani aziman mai girma munkaran abar kyama azaba da dan adam yake karan kyamarta al-imam ibnu kathir da ya duba wannan aya yace ay zakara anna zulma huna huwa shirk an ambata cewa amma man zalama to zalunci da ake nufi a nan wajen inji ibnu kafir yace shine shirka wal kufri da kafirci kenan duk mutumin da ya kafirce wa Allah bayan gaskiya ta zo masa yaki kiyayewa ko ko mutumin da ya shirka da Allah ya mutu yana shirka bai tuba ba ko ya kafirta ya mutu a kafiri to lalle za a masa azaba a wannan duniya sannan a lahira ma Allah zai masa azaba shi sa nan ibnu kathir yace anna zulma huna huwa shirku wal kufr yace shirka zalunci anan shine shirka da kafirci wa anna azaba zalqarnain yace kuma azaba da zalqarnain zai yi lahum a gare su fi duniya a wannan duniya bil qatli zai musu ne ta hanyar kashe su aw li uqubatil munasaba ko kuma ai musu uquba wadda ta yi daidai da irin abin da suka yi sai a duba irin abin da suka yi na zalunci sai a musu azaba daidai da irin wannan shine al'uqubatul munasaba sai a duba irin abin da mutum ya aikata na zalunci sai a yi masa hukunci da zai hukunta shi gwargwadon irin abin da yi bayan an masa wannan ibnu kasir ce sun mai yuraduna ila Allah sannan sai a maida su zuwa ga Allah fa yu'adhibuhum sai Allah ta'ala ya musu azaba azaban shadidan fil akhirah yace azaba mai tsanani a lahira wa huwa ma'ana qawluhu azaban nukra yace shine ma'anar fadin Allah da yace wa yu'adhibuhu azaban nukra ai azaban shadidan Allah sai musu azaba mai tsanani ai aziman mai girma fatilan fatilan wadda azabar da ake kinta dan adam yana kyamarta yana iya baya iya daukanta dan adam azaba ce wadda take mai tsanani Allah ka raba mu da azaba amma addabari shi yace az-zulmu huwa al-kufru billahi kun ga duma na ɗaya ne ko Imam Dabari da yazo zai fassara wannan aya yace abinda ake nufi da zalunci a wannan aya shine huwa al-kufru billahi shine mutum ya kafircewa Allah ma'ana yu'adhibuhu ay bil qatli aw al uqubati dunawiyya da yace kuma zai musu azaba azaba din nan to anan azabar da za ta same su a duniya ita ce ta hanyar a kashe su misali a je wani yaƙi sai Allah ya ɗora bayin Allah na ƙwarai a kansu a kashe su ko kuma a kama mutum da laifi a yi masa hukunci a wannan duniya irin hukuncin da ya cancanta da shi. ثم يعذبه الله في الآخرة sannan sai Allah a lahira ya yi masa uquba azaban munkar azaba wadda ake kyamata tunkiruhul nufus rayukan dan adam suna kyamar wannan azaba din da shiddatihi saboda tsananin azaba din wa haulihi da abin tsoro da ke cikin wannan azaba din kun ga shi ya kamata mutum ya nesanta kansa da zalunci zaluncin nan kala biyu ne akwai zalunci tsakanin mutum da ubangijinsa to wannan zaluncin ya fi girma shine shirka ko kafirci to dan adam kare ya dai ya zama mushriki kare ya dai ya zama kafiri duka abu ɗaya ne daka dukkan abin da dan adam zai yi a ce in kai aikata wannan aiki wanda ya wannan aiki ya zama mushirki to ya kamata musulmi ya je ya dubi wannan aikin wanda aiki zai yi a ce ya zama mushirki amma a takaice aikin da ɗan adam zai yi ya zama mashiriki shine mai ya ɗauki haƙƙin Allah ya bewa wani Allah ka ɗauki haƙƙin Allah ka bewa wani Allah misali alaramman nan muna tare da shi yana da haƙoƙi nasa ko wanda yake da iko a kai yanzu sai ce alaramma ka bani hularka yana da iko ya bada ita zai iya bayarwa ko yawwa to wannan dan na roƙe shi ban laifi ba sai dai in nayi roƙon a gaban da shari'a ta ce ni ban cancanta na yi roƙo ba to anan ne kuma za a tuhume ni na fata mun fahimta ku gane idan na ce alaran ma ka bani hularka to alaran ma yana da haƙƙi akan hula ta su ce ko da haka ban yi laifi ba sai dai zan iya yin laifi ta fuska ta biyu eh fuska ta biyu shine idan ni ba na cikin mutanen da shari'a ta ce ya halatta su je su yi bara ko su je su yi roƙo sai na yi roƙo a wannan gaba ɗin to za a iya kama ni a shari'a da laifi amma yanzu idan na zo na ce alaramma ka mini kuɗi ko ka bani lafiya ko ka mun kaza wanda na san waye yake yin wannan Allah ne yake sai da jalaran baye to in na yadda na amince da wannan nayi shirka yin wannan aikin shirka ne wanda ya shirka kuma ya kafirta ya kamata mutane su fahimci wannan ka sai da sai a za a ce in an ce mushriki a ce mai motar gunki ko a'a Otar gunki nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka da Allah ya hana. Ina ba ta fahimta, ka ɗauko hakkin Allah ka baiwa wani Allah ma wannan shirka ce, da haka wanda zai je kan kabarin wani ya roƙi na cikin kabarin bayan ya mutu ya yi shirka da Allah. Wallahi ya yi shirka da Allah. Sau da haka shirka ita ce mafi girman laifi da a nan ake ƙoƙarin kwatanta mana cewa zilƙarneni duk wanda ya shirka ko ya kafirci ga Allah zilƙarneni ya masa uku ba irin wanda ta dace da shi a wannan duniya shine za a je a yaƙe su idan aka yaƙe su duk wanda aka same shi a kashe shi shari'a ta ba da wannan dama ɗin da ku gashi wajibi ne yan uwa mu gane da yawa za ka gan an ce ai aya ko kuma an ce aiki kaza kafirci ne ko shirka ne wani sai ce ai ba bautan gunki ba ne a'a asalin shirka takan shiga cikin abin da haƙƙi ne na Allah ka baiwa wani Allah Muhammad bin Abdul Wahab cikin kitabu tauhid ba ka kisa bai ce waɗansu mutum biyu ɗaya ya shiga aljanna saboda kuda ɗaya ya shiga wuta saboda kuda ba amma wannan ana kiranta shar'u man qablana ko shari'ar waɗanda suka zo gabaninmu ne da musulunci ya zo wannan shari'a an canja ta amma dai don mu gane babu laifi mu faɗi abin da ya faru Muhammad bin Abdullah ya ce wani sarki sai ya kafa wata ware sai ya sa wani gunki a ciki kuma ya ce a zo a dinga bauta wannan gunki ta yaya ake bautan wannan gunkin shine in ka zo wucewa sai a ce maka ƙarrib ka gabatar da abin gabatarwa a wannan gunki ko ka ɗebo gero ka zuba ko ka ɗebo dawa ka zuba ko ka ɗebo wani abu ka zuba duk wanda ya yi sai a bar shi wuce wanda bai ba sai su kashe shi sai wani mutum ya zo wucewa sai aka ce masa ka gabatar da wani abu ya ce bai da komi suka ce ko kuda ka kama ka gabatar ya kama kuda ya kashe ya sa gunki aka sa shi a wuta wani kuma ya zo aka ce masa ya gabatar da abin da zai gabatar ya ce ba da shi suka ce shi ma ko kuda ya kama ya ce a kuda ya halittan Allah ne bai mallake shi ba suka kashe shi kuma ya shiga aljanna to yanzu abin da za mu duba nan menene matsayin kuda ai ba kawai bane ko to amma tun da aka kama shi sai aka yi amfani da shi wajen girmama wani abu wanda girmamawan a Allah ake yi wa kawai wanda ya yi sai aka hukunta shi cewa ya zama mushriki to ina ga mutumin da zai je kwanta kan kabari ko zai faɗi ya kira sunan wani mutum wai shi waliyin Allah ne ba zai kira sunan Allah ba ya kamata yan kwa mu fahimci wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da duk abin da Allah yake so yadda da shi sunansa ibada duk abin da Allah yake so ya yadda da shi sunansa ibada to in kai irin wannan abin a wani Allah wanda Allah ake yi wa shi kadai shikenan ka ku shiga uku da ka yan uwa mu gane wannan shi sa anan a Imam Tabari da Imam Ibn Kathir suka ce abinda wannan aya take magana shine ash-shirku wal kufur shirka da kafirci wannan aya take magana duk wanda ya kafirce wa Allah ya zama mushriki to za a yi masa azaba a duniya kuma ranar lahira Allah zai masa azaba azaba mai tsanani Allah ka raba mu da ita zaka yan uwa wallahi mu yi kokari mu gane menene ake kira kafirci menene ake kira shirka me zan yi na aikata shirka me zan yi na aikata kafirci yaya zan kaucewa kafirci yaya zan kaucewa shirka da yawa za ku ga mutane suna rayuwa amma rabin su mushrikai ne kamar da Allah ya faɗa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna ko ce da yawa cikin mutane ba su imani da Allah ba face suna hada shi da wani tare wani abokin tarayya sai sun zama mushrikai za ka ‘yan uwa mutum ya ƙoƙari ya kaucewa wannan abu shi sa al'imamul kurdubi cikin tafsirin sai ke cewa bayyana an na fi haɗe fil ayati da lalatul ala isbatil jaza'i fi duniya wal akira wannan aya tana gwada mana akwai dalili wanda yake tabbatar da sakamako da za a biyo ɗan adam a duniya da sakamakon da zai samu a lahira ina ba ta fahimta wa annal hakim kuma wanda za a masa ko mai hukunci al-muslim shine musulmi lahu an yu'aqibu adh-dhalimin yana kansa yayi ukuba a duk wanda yake adh-dhalimi idan mutum adh-dhalimi ne aka kama shi kurdubi yace to yana kan shugaba musulmi yayi ukuba a duk wanda aka same shi da zalunci in an kama mutum da laifi to sai a yi mai sai a yi masa hukunci walakin sai da ya ce almarjau makoma ana mai da ita ne zuwa ga annahi zuwa ga wadda yake mai hali shine wa shine Allah daka za a mai da mutum zuwa ga asalin gun da ya kamata shi yasa malamai suka ce wannan aya akwai mas'uliya ta mai hukunci wajen tabbatar da adalci shi sa zulkarnai ne Allah ta'ala ya gwada mana cewa ya yi mai ya yi hukunci a shi ne mala ya ce zulkarnai ne lam yazli bal aqamal adla bainan nas ya ce zulkarnai ne bai yi zalunci ba ba haka ba ma ya tsaye da adalci a tsakanin mutane wa ya'aqibu zalim ya yi hukunci a mutumin da ya zalunci kansa wa ahsana ilal mu'min kuma ya kyautata zuwa ga mutumin da ya yi abin kirki wadda ya imani da Allah ya bi Allah ya rayu zilkarne ne ya kyautata masa ya yi masa abin da ya dace wadda ya kafircewa Allah ayi zilkarne ne ya yaƙe shi ya masa hukunci irin hukuncin da ya dace za ka yankwa musani wanda Allah ya gaya mana cewa zalunci kala biyu ne ko kala uku kashi na farko zulmul abdu li rabbi mutum ya zalunci ubangijinsa shi ne ya ɗauki hakkin Allah ya baiwa wani ya tabbata cikin hadisi ruwaya daga ma'azu ɗan jabal Allah ya ƙara mushi yadda yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin lahu ya ce na kasance manzon Allah ya ɗauko ni akan wani jaki nasa jaki ana ce masa sunansa Ufero yace muna tafiya akan jakin fa qala ya mu'adh sai manzo Allah ya ce masa ya kai mu'adh atadari ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah yace ka san me haƙƙin Allah akan bayin Allah ko menene haƙƙin bayin Allah wajen ubangijinsu qala Allah wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa su suka sani shi bai sani ba sai manzon Allah yace masa haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su hada shi da kowa kun ga wannan wannan zalunci shine na shirka duk wanda ya dauki haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah yayi zalunci ya zalunci ubangijinsa dan ubangiji sai da ya tara mu gaba ɗaya duk duniya daga mutumin farko har na ƙarshe ya tara mu a guda ɗaya ya tambaye mu ya ce alastu bi rabbikum qalu bala shahidina ce ba ni ne ubangijinku ba dukkan halittu suka amsa suka ce bala ma dalla ya ubangiji shahidina mun shaida kai ne ubangijin ya ce na yi muku haka ne an ta kulo yau malkiyamat kar wata gobe alkiyama ta zo ana hukunci wani ya zo ya ce ai shi yaron kana bai san wannan ba kaga duka an tara mu an gada mana cewa abin bauta guda ɗaya ne shine Allah da haka kada mutum ya je ya bauta wani abu ba Allah ba in yi wannan mutum ya fada cikin hatsari kuma ya ya taba haƙƙin da ba nasa ba wanda ya mutu da haƙƙin da ba nasa ba dole sai an karbi haƙƙin a wajensa daka kuma shine zaluncin da yafi kowanne girma mutum ya zalunci mahaliccinsa ta hanyar ɗaukan haƙƙin mahaliccinsa ya biya abokin halitta saboda girma ko daraja ko wani abun da kaga Allah ya yi masa na ɗaukaka ka zo ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi ba wannan sai an tambaye ka gobe alƙiyama da ka mu kaucewa abin da ake kira shirka da kafirci ɗan uwa wanda shine anya hanya mafi sauƙi da ɗan adam zai sadu da ubangijinsa cikin sauƙi mu kaucewa dukkan abin da zai sa a ce ka yi shirka da Allah domin babban abu ne Allah da kansa ya ce inna shirka la zulmun azim ko lalle shirka zalunci ne mai girma kun ga Allah ne ya ce babu zaluncin da ya kai shi shi yasa Luqmanul Hakim da ya zauna da ɗansa yana masa tarbiyya cikin abin da yake karantar da shi yace ya bunayya ko yake ce masa ya kai wannan danawa da cu shirik billah kada ka yadda ka hada Allah da wani don me yasa ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma da haka kada ka yadda kai shirka to mu kun ga a wannan zamani yadda ake shirka gashi na a fili ma ake yi ko wani ya fito ya ce shi Allah ne a nasa ya wuce shirkar ma ko yau tun da ya mai da kansa Allah ga sunan da yawa muna gani wani kuma ya zo ya ce ga wane ya zo ga kaza kaza kaza kaza shi kenan a bayyana waɗansu abubuwa wadda za su tabbatar kai kanka a hankalci kasan ƙarya ne wannan abu ba ka buƙatar wani nassi ko wani aya ko hadisi don a tabbatar maka da cewa wannan maganar ƙarya ce ba ka buƙatar hadisi ko aya kasan ƙarya ce amma mutum zai zo ya yi zai faɗa a cikin mutane mutane za su ainihin mai za su shelanta shi yana ga kamar ya samu ɗaukaka sai ya je lahira ya kuka imana mai infiraji tana cewa ko yana cewa a zaman duniya ka taso ka ce kafuwa ne ranar lahira akan tashe ku daidai har watakila ma ya taso ya fi ka kunya ta ishe ka an barka baya imana ba ka yi abin kirki ba kana tsammanin kai wani abu ne sai ka je lahira ba ka da komi shi sa Allah ya siffanta mana lahira da siffa guda biyu a cikin wata sura ya ce khafidatur rafi'a ko khafidatur rafi'a ita lahira tana kaskantar da waɗansu rafi'atun tana daga waɗansu kuma wani kana ganin sa a duniya kaman banza in an je lahira sai ya gan shi a can gaba su ne masu darajar eh ai yan wutan sun shiga wuta za su dinga mamaki ba su ga wasu mutane ba za su ce kalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashra me ya faru ba ma ganin wasu mutane a duniya muna ganin su ba komai ba a shararren mutane ne kaza kaza kaza muna musu ba'a muna musu kaza kaza yau me ya faru sun bi Allah ne sun tsaya bisa abin da Allah yake so ba su yi shirka da Allah ba ba su yi kafirci ga Allah ba su yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah don haka Allah ya ɗaga darajar su gobe alkiyama duk wanda yake so Allah ya ɗaga shi duniya da lahira ya kiyaye dokokin Allah zulkar ne ne nan da muke karanta kissarsa dokokin Allah ya kiyaye ya kuma tsayu a kansu kuma ya rayu a kansu haka shi sa Allah ya bar ambatonsa a duniya yanzu ake karanta mana don mu yi koyi da shi masu hikima suna ta cewa suna cewa mai fata shabbahu illam takunu mislahum ko ku kamanta in ku zama irin su ba inna tashabbuha bil kirami falahum kamancece ne ya da masu girma akwai rabota a ciki idan kai kamanta da mutanen kwarai ka kwaikwaye su cikin abubuwan da suka yi na kirki to za ka samu tsira za ka samu rabo amma in ka rayu ka ga wannan ya faɗa a yi kabbara ka kasa aikatawa to ka zama shirme to wannan zalunci na farko kenan shi ne shirka da Allah sai ya ce zulmul abdu li nafsi na biyu kenan zaluncin da bawa zai yi wa kansa da kansa balibai suka ce to shi wannan wani irin zalunci ne ka ce birtikabil ma'asi ta hanyar kutsawa cikin sabon Allah mutum a gan shi dumu-dumu musamman ma mu ‘yan ƙomu da mu da ma'aikata ko mun fi faɗa wannan hatsarin odi kullum kana cikin odi ba ka da haƙuri je kana karɓar bashin banki na ruwa kullum kana cikinsa ba ƙaramin masifa ba ne wannan abu wallahi tallahi ‘yan uwa mutum ya dinga haƙurtar da ransa duk abin da bai zama dole ba karka damu da shi iyalanka ka ba su haƙuri ce su dinga haƙuri da abin da ka kawo musu na gaskiya kuma ka haƙurtar da kanka a duk abin da kaga zai zama maka fitina saboda duniya tana da iyaka amma lahira ba ta da iyaka rayuwa ce sarmadiyya in an shiga babu dawowa ko abin kirki kai ba za ka dawo ba balantana kai abin tsiya da aka mu yi kokari kar mu dinga zaluntar kanmu da kanmu malamai suka ce dan adam yakan zalunci kansa ne ta hanyar mai irtikabul ma'asi shiga cikin zunubai kai ne cin kudin ruwa kai ne zina kai ne luwadi kai ne caca kai ne shan giya kai ne cin naman mutane kai ne daba a je a zauna a yi ne ana zance babu birki babu duba ba haka kawai kana ka saki bakinka kawai komai faɗa kake yi komai faɗa kake ba ka sani duk abin da ka faɗa an kiyaye shi Allah ya ce wa inna alaikum la hafizi kiraman katibi ya lamuna ma taf'alu ba ya alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da ka dan adam ya kiyaye da ka wannan shine zalunci na biyu zalunci na uku shine bawa ya zalunci bawa dan uwansa ta hanyar cinye dukiyoyin mutane cinye haƙoƙin mutane wallahi mu sani ƴan uwa duk wanda ya zalunci wani sai an fitar masa da haƙoƙinsa shi sa Abdullahi dan Umar a cikin littafin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Umar suka fitar mana hadisi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna zulma zulmatun yawmal qiyamah ya ce ku sani ba zalunci dufai ne ba ma duhu ba dufai ne gobe alkiyama to mafi girman zaluncin da zai sa ka samu duhu akan a gobe alkiyama shine na hakkin Allah sai kuma haƙoƙin mutane kun san idan alkiyama ta yi in aka zo za a yi hukunci to za kowa zai bi ta kan gada siraɗi to wannan siraɗin abin duhu ne bakin kirin abin da ke haskaka shi shine ayyukanka na kirki da kai da shi za ka dinga haskakawa kana ganin gabanka kana wucewa yas'aruhum baina aydihim wa bi aymanihim ko bushrakum al-yawma jannatun ko hasken su ya tafiya dama da hagu suna tafiya ta dama ga haske ta da hagun ɗinka ga haske Allah ya ce albishirin ku yau aljanna ce makomar ku wani in ya to sai ya ga duhu sai ya fara kiran mutanen da suka wuce a gabansa ina duna hunko unzurna naktabis minku eh ku dan saurara mana ku dan hasko daga cikin hasken ku sai a ce musu qilarji'u wara'akum faltamisu nura ku koma can baya ku nemo haske kada juyawa Allah ce fadu riba bainahum bisurin ko sai a sa katanga a tsakanin su shike to ya fada masifu wallahi mu gyara tsakaninmu da ubangiji karka zalunci wani in ka zalunci wani to siradinka akan duhu za ka tafiya ko kun san abin da ke cikin siradi in mun ɗauki koda littafin risala mai risala a mukaddamarsa ya ce shi siraɗi gaskiya ne za a sanya shi ya ce tare da hul'umma ya ce al'umma za su bi ta kansa sai ya ce wa kawumun aubakatkum a amalin fiya ya ce wasu mutane ayyukansu zai rinza su a ciki sai ya ce wannan siraɗin za a ɗora shi in an ɗora shi a ƙarƙashin siraɗin akan wutan jihar nama yake bayan akan wutan jahannama yake kuma akwai waɗansu kalali wayansu irin kugiyoyi ne ana wuftawa da su wuf wuf wuf wuf haka suke wucewa a ƙarƙashinsa manzala ya ce wani in ya zo wucewa wannan kugiyar ta yargi ta yagi jikinsa ya kwace a jijji masa ciwo ya kwace ya tsallaka na yi ya fi daɗi ko? a da kirka tsira ya fi da kira ka kama ka eh wanda Allah ya ce wani zai wuce kaman walƙiya ba kawai ya wuce ba kayan kowa a kansa tsakaninsa da ubangiji babu matsala tsakaninsa da bayin Allah ba matsala kaga zai sai ya wuce Allah ka sa muna ciki yawwa za mu ce amin amma aikin kuma ya muna karanci eh gaskiya kenan lalle za mu ce amin haka ne Allah ya taimake mu ba ba sai mun dage yan kuwa wallahi sai mun dage sa Abdullahi dan Umar yace manzon Allah ya ce zalunci dufo ne gobe alkiyama wanda ya rayu yake zaluntar mutane sai ya zo su radi ya ga gaban sa bakin kirin ba zai iya tafiya ba ba zai iya tafiya ba in yayi motsi sai ya dauka fada zai kuma da mun fada zai a to ka rungumo kayan mutane ko yawa Allah ya sa mu dace suna ka yan uwa wallahi mu kiyaye Allah ta'ala ya ce wa amma man amana ka karanta ko yau ya ce amma kun ga wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai falahu jaza'an al-usna to wannan yana da sakamako mai kyau wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma da sannu zamu faɗa cikin al'amarin mu zamu faɗa masa abu mai sauki ai malan yace wa amma man amana minhum amma duk wanda ya imani daga cikin su bi rabbihi da ubangijinsa fa saddaqa bihi ya gaskata abin da aka faɗa masa wa wahadahu ya ta Allah wa amila bi da'atihi kuma ya aiki da biyayya ga Allah falahul janna wannan yana da gidan aljanna sawaban min Allah lada daga wajen Allah ta'ala kun kenan abubuwa guda nawa da farko imani da Allah imanin ya kunshi gaskatawa da kaɗaitawa da kuma mai aiki da biyayya imani idan ka ce kayi shi to imanin yana kunshe da waɗannan abubuwan gaskatawa kaɗaitawa aiki da biyayya shi sa imamun shafi da ya duba suratul asali da aka ce illallazina amanu wa amilu salihat sai yace illal ladina amanu yace al imanu al mabaniyun alal ilm iman da aka gina shi a bisa ilimi wa amilu salihat yace dalilin ala sihatul iman shi amalu salih shi ne yake nuna maka dalili bisa ingancin imaninka da haka wanda ya imani na gaske to abin da zai tabbatar da ingancin imaninsa shine a ganshe na yawan ayyukan kirki a ganka kana yawan ayyukan kirki duk abin da shari'a ta yi tsawa za ka nesanta kanka da shi ba ruwanka ba za a ganka a ciki ba ba za a ji ka a ciki ba ba a samun ka a irin waɗannan abubuwa din haka yan lalle mu gane wannan abu mu nesanta kanmu da dukkan abin da yake musulunci ya hana shi shi sa nan ya ce mai wa amma man amana minhum duk wanda ya imani cikin bayan Allah nan da zulkarne da yaje yake musu wa'azi ko kuma a cikin mu da yanzu ake karanta mana wayannan ayoyi don su karantar da mu abin da wayancan mana magabatan suka yi suka samu tsira muka yi imani da shi muka gaskata ubangiji muka kaɗaita shi muka yi aiki da yi masa biyayya to duk wanda ya wannan aka samu ikhlasi to yana da gidan aljanna wannan lada ne daga wajen Allah wa sanahsinu ilai kuma yace da sanin zamu kyautata zuwa gare shi wa nuli wa nilu lahu fil qawli zamu tausasa masa a cikin magana wa nuyassiru lahu al mu'amalati kuma za mu sauƙaƙa masa mu'amala mu'amala da aka fi so ɗan adam ya same ta mafi sauƙi ta ce ta ina ta alƙiyama to duk wanda ya aikin kirki gobe alƙiyama Allah zai masa mu'amala mafi sauƙi da ce ce mu'amala mafi sauƙi shine za a ba shi littafinsa ta hannun dama wanda aka ba shi littafinsa ta hannun dama mai Allah ya faɗa fasawfa yuhasabu hisaban yasira da sanar za a yi masa bincike-bincike mai sauƙi kaga an masa mu'amala mafi kyawu ko mafi sauƙi da haka yan uwa wallahi mu dage mu diwa kanmu tarbiyya mu dinga ƙoƙarin tare ranmu da abin da yake so duk wanda yake so ya tsira sai ana ransa abin da take so wanda duk yake so ya tsira in dai so kake ka tsira gobe alkiyama to kai ƙoƙarin hana ranka abin da yake so namiji ko mace matar aure bazawara budurwa yara ƙanana saurayi goro mai mata kowa ya yi ƙoƙarin kwatantawa da kiyayewa sai samu rayuwa mai sauƙi a duniya ya samu rayuwa mai sauƙi a lahira mala ya ce fa bayyana huna a nan sai aka bayyana mana a janibin akar ɓangare na biyu min adali daga cikin adalcin Allah maɗaukakin sarki sai bayyana mana cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai su ne ɓangare na biyu ɓangare na farko wa amma man zalama ko su ne ɓangare na farko to ɓangare na biyun cikin adalci na Allah ta'ala sai gwada mana su kuma ga suke ai yace ai wa amma man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wa amila salihan ya aikata aiki aiki mai kyau aiki mai kyau in aka ce al'amarin salih duk aikin bawa baya zama mai kyau sai ya tara siffa guda uku inda aikinka kana so ya karɓu ko mai kyau ne to dole aikin sai ya tara siffa guda uku na farko Allah ne ya ce ai na biyu manzan Allah ya koyar da yadda ake yi na uku kuma aka samu ikhlasi a ciki wannan sai a kira shi al'amalu salih amma ka kirkiro abin ka kai da ka wannan kan aike ka kirkiro ba ruwan Allah da shi cewa aka ittabi'u wala tabtadi'u ko ku bi kar ku kaga ku bi kar ku kaga in ka kago abu ba ruwan Allah da shi haka kullum abin da ake so kai ka bi abin da aka faɗa ba ka ƙago abin da kaga yayi daidai a san zuciyarka ba daka anan shi sa yace wa amma man amana billahi amma duk wanda ya imani da Allah wa amila saliha ya aikata aiki mai kyau falahu jaza'an husn to yana da sakamako mai kyau fi duniya a duniya wal akhirati da lahira wa sanu'amiluhu bil lin war rifq ce da sannu kuma za mu yi mu'amala da shi da tausasawa da ainihin mai ainihin lankwasawa wani amurhu bima fihi yusuf kuma za mu umarce shi da duk abin da yake cikin sa akwai sauki wasu hulatun da sauƙaƙawa duk abin da yake mai sauki ne sai ga Allah ya hore maka shi kowane irin ibada ne kuwa sai ga Allah ya hore maka shi saboda ka yi imani imaninka mai kyawu wadda yake shi ake so bala ya ce fal'ayatu ta jima'u bainal adli fi mu'aqabatu zalim wal ihsani ilal mu'min ya ce wannan aya ta tattare adalci a tsakanin hukuba da za a yi wa wadda ya zalunci da kyautatawa wadda ya kyautata mutumin kirki mutumin kwarai da haka kuga shi ya kamata mu san wa'annan ainihin mai irin wannan mutum duk inda aka ce dan adam ya tsayu bisa dokoki na Allah to ya kokarin tsayawa a kai domin wannan shi zai kai shi ga tudun na tsira amma idan ka bi abin da kake sha'awa ko ka bi abin da ka gani ana yi ko da babu dalili to za ka je ka yi kuka ranar da kuka ba zai maka amfani ba daga ba a aiki sai da dalili ɗan uwa duk abin da mutum zai yi ya dinga auna shi a nassi ko a doro na shari'a in baka sani ba je ka tambaya haka qur'ani ya umarce ka duk abin da baka sani ba je ka tambaya kar ka yi aiki da ka wanda ya da ka za a dake shi ina wata mun fahimta in kai da ka to za a dake ka Allah ka karaba mu da duka to da yace falahu jaza'anil husna ibn kasir yace ai aljannatu shine aljazaul husna ce shine gidan aljanna fil akhirati alahira wa qila da aka ce al-husna yace as-sawabul hasan za a biyo mutum lada mai kyau fi dunya wal akhira a duniya da lahira sannan yace wa sanaqulu lahu min amrina yusra ai da sannu za mu tausasa mu'amala da shi sannan za mu mu'amalance shi da girmamawa da darajawa ko ba za mu ɗora masa wani abu ba sai irin abin da zai iya yi shi ne za mu ba shi za mu faɗa masa abu mai sauƙi kenan to ya ce ba za mu ɗora masa wani abu ba sai abin da zai iya ɗauka a ransa duk abin da ga Allah ya ɗora wa bawa na addini to wannan abin ɗan adam zai iya yinsa amma idan ba zai iya yi ba Allah ta'ala ba zai dora masa imamu dabar ya ce zakara annal ma'ana alhusna ay almasubatul hasan shine lada mai kyau za a biyo mutum wa hiyal janna shine aljanna yusra ay qawlan layyina in aka ce yusran ina yace magana mai taushi sahalan mai sauki gaira shaqi ba magana mai wahalarwa ba ko magana mai tsanani ba wa za min husni siyasati zulqarnaini wa adli bala ce wannan kuma yana gwada maka irin kyakkyawar siyasa da zulkarne ne yake da ita da kuma adalcin da yake da shi shi sa ya ce wadda ya imani ya aiki mai kyau za a ba shi sakamako mai kyau wadda kuma bai yi wannan ba ya muna da aiki shi kuma za a masa za a tsananta mashi da aka yan kwa mutu ya dage ya dinga ainihin mai kuma mu sani shi addinin musulunci addini sauƙi ne da shi addini sauƙi ne da shi ina ba ta fahimta yawa addini sauƙi ne da shi ba inda ɗan adam zai zo ya tsananta mutane face ya wahalar da su shi sa anas ɗan malik ya fitar mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah ya ce yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa karku ainihin tsananta bashiru wala tarafiru ku yi albishir kada ku kore mutane sau da in ka zo kana kiran mutane zuwa ga abu to ka koya musu abu mai sauƙi kar ka tsananta musu in ka tsananta sai ya zamana ba yadda aka so ba amma so ake yi mutum ya yi ya sauƙaƙa cikin mu'amala ya sauƙaƙa cikin dukkan al'amura shi addini ba nawa bane ba naka bane na ubangiji ne shi abin da yake bukata ka isar wa mutane abin da Allah ya ce a isar musu yadda ko rashin yadda wannan Allah ne zai sa dan adam ya karba dan adam Allah ne zai bashi iko ya fahimta kuma shi zai bashi iko ya karba kuma shi bai shi shi ne zai bashi iko ya yi aiki da shi daka shi daka me yake gare mu shine mu fada irin abin da aka faɗa don mu yi koyi da waɗannan mutane kun ga shi zulkarnaini kamar da waɗannan ayoyi suka gwada mana ya rayu da mutane kuma ya zauna da su da kyautatawa kyautatawa su ta sa da yawan su suka bi abin da Allah yake so kuma a ƙarshe suka samu sakamako mai kyau sannan sai ce summa atba'akum
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Allah ta'ala ya ce thumma atba'a sababa sannan dai shi zulkarnaini sai ya sake ɗaukan wata hanya ko wani dalili ya sake tafiya mai kamar yadda malamai suka ishara sun ce ba inda bai zagaya ba a wannan duniya Allah ya kore masa duk lokacin da zai tafiya kuma yakan duba menene abin da zai rika ya zama masa dalilin abin da ya sa a gaba menene abin da za ka rika yau za ka tafi gona wanda zai je gona mai zai sauƙaƙa masa zuwa gona zai nemi ruwan sha zai nemi taki zai nemi abin aiki a gona zai nemi sauran ayyuka in makaranta zai je sai ya riko da asbab da ake zuwa makaranta da su ya samu littafi ya samu biro ya samu uniform ya samu kaza ya samu kaza in kasuwa zai tafi ya san me ake nema me ake bukata a kasuwa ya dauki wayannan abubuwan su zama masu dalili za su zama masu sababi da zai rika don zuwa wannan wanda zai tafi kasuwa yana bukatar me gaskiya da amana ko ɗaya kenan yana bukatar me jari ko guzurin da zai tafi ya hada hada da shi kun ga irin wayannan su ne sannan ya zo ya sake bin wannan tafarki ya bi wannan ai sun maraja a zulkarnaini ilal mashariki sannan sai zulkarnaini ya dawo zuwa ga ainihin mai mafudar rana ko mafaɗat mashariki mafudar rana mutabi'an lil asbab yana bibiyan dalilai da yake zuwa allati adahu Allah iya wanda Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya dawo ta hanyar su ya yi riko da su ya dawo mafaɗar rana ai mafitar rana ya zo wurin ya ga abin da zai gani ya yi abin da zai a wajen ya ce ta iza balaga matsali alshamsi ko sai da ya je gun da rana take hudowa waje da ha sai ya samu wannan ranar ta tsalu'u tana fitowa ala ƙaumin akan waɗansu mutane lam naji allahun min duniya sutura allah ya ce wa'annan mutanen ba mu sa musu wani sutura dangane da wa'annan mutanen ba an ce wasu alkariya ne babu bishiya a garin babu wani abin da yake ba su kariya daga rana babu komi yanzu mu'in mun fito da rana ai akwai gine-gine ko in rana ce zafi za ka shiga cikin gini ka ɓuya ba ma ginin shi kaɗai ba musamman mutumin wannan zamanin bayan kayi ginin ga wani abu yana juyawa fanka bayan wannan ga wani abu nan kwanwa duk wannan zai ban kariya daga rana eh ga AC ga fanka a garuruwan da suka ci gaba har karantar da kai za a cewa wanda suke nahiya kaza kar su fito yau domin temperature garin ya kai kaza da aka su zauna a wurare kaza musamman irin su saudiya in ka za a ce wadda suke anguwa kaza da anguwa kaza wannan wurin daidai yake da kayi in kai sallah a can daidai yake da kayi sallah a harami to saboda zafi rana yau kar fito to su duk wannan abun Allah bai musu ba kaga mu Allah ya mana baiwa ko musamman a wannan zamani Allah ya mana baiwa aka samar da irin wayannan abubuwa din wanda dan adam yake iya rayuwa a cikin karkashin su to su a can malamai sun tabbatar kasar ma ba ta daukan gini ya kuke gani idan suka fito kuma suna kalace ne kamar da dabbobi suke ɗare-ɗare zai fito wanda ya ci wancan ya ci ci haka kawai haka rana take fitowa kuma a ƙasashen duniya irin ka je ƙasashen da sanyi ya yawa kuma ka shiga irin wajen belgium din nan da sauransu ai suna samu sa experiencing din abin da ake kira midnight song sai kai wata shida kana ganin rana da wata a lokaci daya wannan ubangiji yana yin wannan ne don ya nuna wa mutane shine Allah sai ya samar da wani yanayi wanda dan adam bai isa ya yi shi ba to ko a yanzu hasashen yanayi da ake yi sanyin bana ai ya gwada wani abu daban ko ba iya gane za a yi sanyi ko ba za a yi ba sai a yi zafi sai a yi sanyi amma Allah cikin hikimarsa da azumi ya zo sai sanyi ya dawo wannan yana gwada maka yadda ubangiji ta'ala yake kenan shine mai iko akan komi shine wanda yake zartar da komi shine mala yace hatta idza wasala ila matsala ishams har sai da je gun da rana take fitowa wajadaha sai ya samu ranan tadalu ala qaumin tana fitowa akan wasu mutane laysa lahum bina'un ba su da gini ba gini yasturhum wanda zai ba su sutura mu ba gashi muna cikin gini ba ya sutura mu eh Allah ya mana wannan baiwa to su babu gini kasar ba ta iya ɗaukar gini Allah na gwada maka ikonsa sai ya ga dama wani abu yayi kasar tasu ba za ta iya ɗaukan gini ba ba kun gama a zamanin mu Allah ya samar da me wasu ilimin muka na injiniyarin ko wadda idan za a yi gini Allah da ya ba da ilimin sai ya ce ku je ku yi abin da ake kira soil test with testing ku san strength na ƙasa ɗin akwai structural engineers za su gaya maka wannan ƙasar za a yi mata kaza a yi mata kaza sai a gyara ta sai ta zama za ta iya ɗaukan abu sai a yi idan masu yin hanya ne sun san yadda za su yi in guri yana da laka a ƙarƙashin ƙasa can ƙasa sun sa ya za su su kwashe wannan abun su mai da shi gefe su kawo yashi da duwatsu su sa su mai da ƙasar ta zauna daidai su mai da ƙasar ta zauna daidai duka Allah ya yi wa wannan al'umma amma wancan lokacin ba su da shi sa nan mala ya ce ai hatta idza wasala ila matsala ishams sai da yaje gunda rana take fitowa waje da ha sai ya samu rana din ta dalu ala qaumin tana fitowa akan wasu mutane laysa lahum bina'un wanda ba su da wani gini yasturuhum wanda zai suturce su wala shajarun ba ma bishiya a garin yazilluhum wanda zai musu inuwa mina shamsi daga rana waye nan mutane ya suke rayuwa kuma su suna rayuwa yadda suke jin daɗi saboda Allah ya sauƙaƙa musu rayuwa a wannan wurin eh yanzu mu dinna akwai wuraren da za a kai ma waɗansu nahiyoyi na duniya ba za ka iya rayuwa ba Allah da gaske ana kai ga za ka sai kai ka kamu da wata jinya sai a dawo da kai ƙasar ku wannan yana gwada maka yadda Allah ta'ala ya canje ya sa duniya bangare daban-daban ko ina da irin abin da za su iya rayuwa a kansu ko yanzu idan ka je irin kasashe ko amerika ka shiga yanzu akwai jihohin da in ka je ba za ka iya rayuwa ba tsabar ne sanyi tsabar sanyin wajen ba za ka iya rayuwa ba ga wannan yana gwada maka shi sa a nan malam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya kore wa zulkarne ne dukkan wani dalili zai tafiye-tafiyensa a duniya ya je can ya je can a cikin tafiye-tafiyen da ya yi sai da ya je gun da rana take fudowa sai ya samu rana tana fitowa akan wasu mutane wadda Allah bai musu sutura ta gini ko ta bishiya ba wadda za ta kare su daga zafin rana kun ga in ba Allah ta'ala ba wai zai wannan kuna ga sai mu tsaya akan wannan aya ta 90 ko Allah ya kai mu gobe sai mu daura aya ta 91 abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa ya zama akwai kuskure to Allah ta'ala ya gafarta mini ko kuma kare ba ku ikon aiki da abin da yake da kuskure Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم ايتي رقابنا من النار اللهم ايتي رقابنا من النار اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين السلام عليكم